قد فصلنا الآيات لقوم يفقهون
أعوذ بالله السميع العليم من شر الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبد الله ورسوله وخاتم أنبيائه صلوات الله وسلامه عليه يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحم إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلي لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطيع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وآثر هدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم وشر الأمور مهدثاتها وكل مهدسة بدعة وكل بدعة ضلالة أما بعد السلام عليكم ورحمة الله يومنا رانا الجمعة شابك يقوات رمضان أمن دي مرة سورة إما شاء أبو كشابي كتر Allah akabar Allah ya sa da mun dace Ubangiji ka samu daga cikin bayan da muke yantawa Allah kuma daga dakatar da samun ayyukan alheri karɓaɓɓo daga gare ka a ranar daren lailatul qadari muna fata Allah mu dauke sarki ya karɓa mana yawa mu duka ya biya mana bukatun mu na alheri ya kare mana dukkan abin da muke jin tsoro Allah muna roƙonka ka ɗaukaka addinin musulunci da musulmi ka gaskantar da kafirai da azzalumai Allah muna da kuka zo da kasashen malaiya to muna da cikin wannan sura mai albarka suratul an'am inda muka tsaya a aya ta 97 ko eh insha Allah za mu tashi aya ta 98 ayoyi da makaranta a baya suna karantar da mu ayoyi daga cikin ayoyin Allah wanda suke nuna Allah shi kadai ne ya cancanci abota masa kuma da abin da muka gani halittarsa ne kuma ya halitta don ya nuna shi wato shi ne mai cikakken iko subhanahu wa ta'ala haka har yanzu muna cikin karanta ayoyin Allah ba su karewa wanda duk waɗannan abu Allah ya nuna mana wato halittarsa ne kuma yayi ne don mu bauta masa haka ta huwa allazi ansha'akum min nafsin wahidatin wa huwa allazi ansha'akum min nafsin واحدة فمستقر ومستودع هكذا قد فصلنا الآيات لقوم يفقهون ubangiji ta'ala ya ce wa huwa allazi ansha'akum min nafsin wahida shine wanda ya halicce ku daga rai daya kulluna min adam wa hawa don da gari tafiya ban kasa inda mutum ne asalin shi dai daga annabi adam da hawa ne uwa ɗaya uba ɗaya da farare da bakake da jajaye da 'yan afirka da 'yan aziya da 'yan europe da 'yan cara dan cara ma ga shi ka tana da cewa dan uwanka ne warewa ba daya kawai allah ta'ala ne ya sanya alwanu kuma wa alsinatiku ya zama kowa launin shi daban ne wani baki ne wani bakin ma bakin girin wani fari ne wani farin ma fas wani ja ne wani jan mawur kuma Allah ya canza yarenmu kowa da irin yaren da yake ji ya ga mutum ma kai baki shi baki in yi magana kawai baka san me yace ba ومن آياته خلق السماوات والأرض واختلاف ألسنتكم وألوانكم bayan halittar mu gaba ɗaya uwa ɗaya ba ɗaya ya ce tura daga cikin ayoyin Allah halittar sammai da ƙarsai sannan da iktilafi asnatiku saɓanin harshe a ƙasa ne ma sai ga yare iri daban-daban dauki najeriya akwai yare kala wajen ɗari da wani mu a nan akalla muna da takwas ko da 'yan ƙana da da kuma wanda gila wasu ba a sa su a cikin lissafi ba to kuma sai ga ɗan uwanka da yake irin wani yara amma an ba a yi sa ba kawai sai ga magana yake amma baka san me yake faɗi ba wannan ayal Allah kenan wannan ma yana nuna maka girman Allah ne kuma Allah shi gwani ne shine al-khaliq mai halitta da haka huwa allazi ansha'akum shine wanda ya halitta ku min nafsin wahida daga rai kwaya daya yani adam alayhi salam a jikin adam ne aka hudu hawa daga hawawu da adam aka samu mutanen duniya gaba daya banda aljanu su ne ba danginmu ba ne a ba mu ba su ba danginmu ba ne su to duka wannan allah yana nuna mana ya halicce mu ne daga annabi adam da hawa shine an sha'akum min nafsin wahida ya halicce ku daga rai kwara daya fa mustaqarrun a cikin ku akwai wanda suke tabbatuwa su zauna a duniya an halicce su kuma za a yi su kuma za su rayu a duniya wa mustauda akwai wanda kuma an halicce su sun samu kamalan halitta amma tun daga can za su yi tazarci damar suka zo duniya ma shat ba su tsaya ba wannan iskar ba ta buge su ba kaga da an ce an yi barin shi ko da aka haifa ya zo da rai amma bayan minti kaɗan ko awa kaza babu shi ne mustauda mustakarin kuma shi ne irinmu ga shi mun zo mun rayu a duniya waɗansu ma sun yi aure wasu sun aihawa suna niyyali ga shi nan dai an yi ta buge-buge dai da kujima-kujima har dai mai ɗauka ta zo ta ɗauka kaga wannan shi ne mustakarin akwai mustada wanda shi bai girma ba tun yana yaro ya rasu ko tun da aka haife shi ko tun yana cikin mahaifiyar shi ba wani ma ya mutu sai da aka yanka aka hudu a mace duk wannan dai Allah ta'ala shi ya halice mu haka eh kuma kowane akwai hikimar da ta sa ya barka ka rayu akwai hikimar da ta sa ka mutu kana yaro akwai hikimar da ta sa ka barka zama tsoho dan ka san wani labari na baya da na gaba akwai hikimar da ta sa aka yi barin wancan duk hikima ce Allah ta'ala yake da ita wanda shi ya bar ma kansa sani Allah ce kada fassarnal ayat hakika mun rarrabe ayoyi ko mun bayyana ayoyi li qaumin yafqahu daga mutane masu fahimta Allah ka samu cikin masu fahimta dan wani shi ba za ya fahimci Allah kawai zai ji da kuna ta magana amma ya gane Allah shine Allah shi ya cancanta abotawa wannan fadai zai ranar kan bakan shi kawai cewa sai ya ma Allah shirka in ba haka ba zai rayu ba Allah gane yake shi kawai wani in ba in bai tashi tsaye ba ba zai rayu ba tashi tsaye kuma shine mi Allah ya soke Allah ka shirya da mu to sai Allah ta'ala ya ce wa huwa allazi anzala minas samaa'i ma'an fa akhrajna bihi nabata kulli shay gaskiya ne fa akhrajna minhu khadiran نخرج منه حبا متراكبا ومن النخل من طلعها قنوان دانية وجنات من أعناب والزيتون والرمان وجنات من أعناب والزيتون والرمان مشتبها وغير متشابه انظروا إلى ثمره إذا أثمر وينعه هكذا إن في ذلكم لآيات لقوم يؤمنون shikenan ubangiji ta'ala ya ce huwa allazi anzala minas samai ma'an shine yake saukar ruwa daga sama da aka wake ruwa Allah kenan ba yanayi bane kuma yanda yan falsafa yan filosofi suka ce to yanayi ne idan duniya ta dumama zafi zafi sai ruwan da ke kasa ya sama wa ya sama da shi shi ruwan da kasa wa ya aje shi daga can kuma sai ya juyo har ma a sa a ɗauko tukunya a kunna gas a zuba ruwa a rufe ta inda ta basa ya ce buɗe murfin kana buɗe murfin za ga wani ruwa yana ya waya ta tuka ga wannan da ƙasar ne da ya zafi ya sama kenan ba Allah bane yi duk wanda bai rada Allah ke ruwa ba kafiri ne a kafirta alkur'ani Allah shi yake sauka da ruwa in ma na kasan da yake saman waye saman da shi kuma waye mai doshi Allah ne waye da sha kasan Allah ya taba tambayar gafare ku ba mu labarin in asba ma'ukun gauran قل أرأيتم إن أصبح ماؤكم غورا فمن يأتيكم بماء Allah ya ce ku معين ba mu labari da- idan aka waye gari wata rana ruwan da kuke janyowa a ƙasa a rijiya a forage kuna sha aka waye gari ya nutse kun tona babu shi waye ke iya kawo muku ruwan da za ku iya tonawa ku amfani da shi an ce wani kafin ya ce sai mu ɗauki diga da fantariya mu tono shi an ce yana faɗin haka sai ruwa idan shi ya ƙeƙashe idan ido ba ruwa zai yi gani sai makamci aka ce to ya janyo wannan na kusanta Allah ya nuna mai kai tsaye to yana ruwa Allah Allah za ka ba garaje to huwa alladhi anzala minas samai shi yake saukar da ma'an ruwa daga sama subhanahu wa ta'ala idan bai saukar da ruwa ba ba mai ya ga dama shekara guda sai ayi enablers na ruwa Eh, amma wani lokacin yan siyasa da suka rera mana hankali ta suka wasu suke bugo shi da jirgi ko kuma ce ba rawa ta da aka yi ruwan na taka wai hanyar cin kudi a gun ɗan duba karaɗiya ba kaɗan masu wasu jirage da ake ɗauka suke zuwa suke bugo ruwa to kuma shekarun da babu goshi ba wa san ko da shi wai kuma ce ne da Allah yi ko ba yi ba a Allah ya kai mai da ramutan nan to kadara ma ai duk shekarun da ake ruwa ba wa ya bugo shi daga sama a ga dole ai bidije a ce an sha mai na kaza an a la hawla wala quwwata illa billah me yasa ba za mu yi hakuri ba tunda mun yarda shi yake sauka da ruwan ya sauko da shi to kasashen da ba su daura jirgin ba kamar makwatanmu Najeriya da sauransu su kuma ya ake ruwan ya sauka kusan dai bai ɗaya da ake ruwa wallahi amma ta suke wasu suke tura jirage suna bugo shi akwai labari ranar kiyama Allah kai masa to Allah ya tabbatar mu shi ke saukar ruwa daga sama idan ya saukar da ruwan ba an saukar da ruwan bane haka kawai babu gaira babu dalili a'a ko dan su manufofi da Allah ta'ala ya nufaci al'umma da samu a karkashin ruwa na albarka da arziki eh, da rayuwa da taimakon waɗanda suke da bukata na dabobi da halittu da ƙwarikan da suna bukatar ruwan ya sauka don su amfani da shi da Allah ta'ala ce waje an na minar ma'i kulle sha'in وجعلنا من الماء كل شيء حي Allah ya ce mun sanya da wannan ruwan da muke saukarwa ne kullu shay'in hayy komai yake rayuwa in ba ruwa babu rayuwa kenan wannan ruwan da ke saukowa daga sama da shine Allah yake rayar da halittu a rayar da abinci da ciyawa da kwari da tsuntsaye da dabbobin daji da na gida duk suna bukatar wannan ruwan ruwan sama ruwa ne mai albarka an ce idan hadari ya zo na farkon damana idan ruwa ya fara sauka manzala yakan tuba rigar shi ya shiga ruwan ya jika shi ya ce sabo ne daga Allah yake darat to kuma sai aka ce mana ba Allah yake yi ba kaga an kare ta wannan magana ke annabi ya ce wannan ruwan da kuke ga sabo ne daga Allah yake kai tsaye eh Allah shi yake saukar da shi idan ya saukar da shi kuma fa akal jinabihi da ba ta kullu shay ko sai mu fito da wannan ruwan wato duk wani abin da ake an shimka shi da wanda ba ba a shimka ba yanzu ciyawa da dabbobi ba suke cewa ake shimka ta Allah ne kawai yake watsa irin kuma ya fito da ita a wata shekarar sai ga irin wani nau'in ciyawa a nan wata shekarar sai ga wannan irin nau'in babu ci inda a ce dan tabara ta yi 'ya'ya da shi ya sa aka samu tabara ana wata shekarar ba za a samu wata ciyawa ba sai ga irin wancan da ake zuba ita wuce wa ya kwashe wannan wa ya kawo irin aljannu ne Allah ne aikin Allah ne Eh, ba wai kawai dan an yi bane aka sake yi. a shi mai duka da ya tsara wannan ya fito inna ma'amuru idza ara shay'an ay yaqulu lahu kun fayakun wani aikin kawai Allah yana sawa ne ai amma in ya ga damar cewa abin ya zama zai ce ya zama ne yanzu hatta itacen da suke yaya fa sai sun yi barbara a da ka sautin kiya a gidan gaba da ka saura goma don a yi mi don a samu ɗa to a wani lokaci ka ba su karatu suka iya suka yi suka yi akwai makarantar su makarantar koya barbara yanzu da adadin hankalin da aka mashi kuma zai gane ba wai an sa mashi ilimin jima'i a sa a yi kwal a sa a yi nane wasu aikin su kenan ma da wanda suke daukar abincin da suke ci su masu kowa ilimi ne na mai an shi sa wani daga wata zo ta musu bayani yan lise ne damar su ya gama sai ya ce ka wallahi madan ni kawai kira birgi ne eh wallahi da dara ne eh me kace wallahi da kira birgi ne wannan darasin da gaba ni gan nake da kuma ta zazzage shi a to haka ya kamata mana abin tunda iskanci ne dan adam da Allah ya ce mai ilimin da ilimin shi za ta sai an koyar da shi ilimin wa koya da bobi ma to hatta itace suna yin jima'i a junansu iska ce Allah yake turawa sai ta bugi wannan itacen wani sinadari a jike sai je bugi wancan lokacin kawai sai wancan ita ya ɗauki ciki haka ciyawoyi shi yasa Allah da yake magana iskar da ya turowa mutanen hudu sai ce rihal hakim ai an kusa hakim ko wai da aluman ya sha'u hakima wanda bai aihuwa iska ce wanda ita ba ta da sinadarin aihuwa amma da iskar da muke ga tana zuwa tana wucewa ko wala akwai sinadarai na daukan cikin wani itace zuwa wani itace a cikin ta ita ke zuwa da sinadarin frodin a cikin iskar Allah ya aiko shi a dauki na jikin wannan sai hada da wata shike na amsa aure daga nan sai ga kwana kadan kawai ya fara fure to sai ga diya in gonar ka ce in jardin ne in ma dajin Allah ne sai ga itacen kawai ya ya wanda inda ba aiko iskar nan haka ma zai samu ba eh ba da yake kuwa musu ilimin jima'i abin daga Allah ne daina hankali ne yan uwa shi yasa irin waɗannan abubuwan ya kamata mahukunta su zuwa su yi karatun ta nutsu a cire shi daga cikin harkokin karantar da 'ya'yan musulmi shegantaka ce su koya mana ne kawai yanzu a fasikanci da zina da lalacewa da baka ji kwanaki ba da ransu ya ɓaci sosai ta suke za su fasa fama gudunmuwa fara ta ce ta yanke ba da gudunmuwar take bai nijar wata ne ta kafa doi kwararra roba Allah tsira kwararra roba albarka har da bai bada shi kuma su da gaske suke ba wai sun yi hushi ne kulmutu mai gaji kun Allah ya kara musu bakin ciki wai su wadanda gaske ne suke sun yi taba zane ba eh wai gudun wadda suke bai lidar na korona roba kafot eh sun yanke saboda an taba su dama iska ce bai suke kowa mutane iskanci ne mana Allah ya sauke to wannan iskar idan ruwa idan ya zo Allah ce muna fitarwa Allah shi da kanshi ne ce fa aka rajina minhu mukan fitarwa fa aka zabi na bata kulle shai na bata kulle shai mukan fito da kowane irin ƴaƴan itacen da ke cikin karkashin ƙasa da wanda aka binna shi ta hanyar shuka shi da wanda ba ba kuka binna shi ba domin idan ka shuka na gonarka to dabbobinka suke zuwa kiwo su kuna su wa shuka shi ubangiji tabaraka wata'ala shine ya fitar da shi ko fa aka yi namino kadiran sai mu fitar da su ƴaƴan tsirai din a matsayin kore haka ne ko ba haka bane bayan yi ruwa an samu sati ɗaya ko biyu an ƙara ruwa an yi biku ake shago idan ka fita cikin gonarka me kike gani kadiran kore shar eh Allah ce mu ne muke yi wannan ma yake shi ne wala da za a ce ku za ku taru ku fito da shafkar gonakanku a garinku da kun samu matsala shekarar da za ku samu ba za ku ta abinci ba da kusan za ku fito da shi ba dabbobin ku samu ciyawa ku ne za ku yi dabarar ciyawa ta fito wallahi ba za ku iya ba idan ka tona kasa ba da ranar ina irin yake a kasa ina irin kobayya ina irin karangiya na san bukwa gane yaran da ko amma mu yan kawai da muna ganewa ko ba haka ba in ka tona ina irin yake daga ina a wata kasuwa za ka so shi an ka tana kasan babu shi amma ana tafka ruwa aka ƙara ruwa bayan sati biyu ko sai ka daga tada kadaran Allah ce na kuruji minuhu kadaran mun fito da shi fa aka ji na minuhu kadaran ko mun fito da shi tsanwa shar in sha Allah ko da shi abin zai baka shawa to duka wannan Allah yana nuna mana wannan ayyuka ne wanda nashi ne in bai yi ba ba mai yi ba ku da na'urorin za su yi muku sai da wata dabara daban فهكذا منه خضرا نخرج منه حبا mukan fitar da ruwan idan ya sauka waɗansu ƙwayoyi kan da huka shimka irin su dawa irin su wake irin su masara irin su duk shinkafa menene kun shimka shi Allah ta to sai mu fitar da shi mutarakiban akwai waɗanda suke masu mutarakiban masu kara an gane kara ko sai a ce har ya fara hawa kara yayi kara na daya yayi na biyu yayi na uku masara ma haka dawa ma haka ko ba haka ba eh wasu mutarakiban ne suna hawa ne gaba gaba take karuwa da zaka je ka shifka hatsi a gonar ka ko masara ka je ka kwayawa gurin ido in yau kuka ce bala ga gaba take hawa za a gari kana zaune sati guda ba za a gari ba sati wata guda ba ka gari ba wata har sai ya cinye ka baka ga lokacin da karan ɗaya ya hau ɗaya ba baka lokacin da ake jawo shi da ko za a gani ai kwanan da ka haifa a gidanka ya kwara mashi ba za a ga lokacin da yake girma ba wallahi tun da kana kama shi kana da wata rahe ga shi yake janka ba ga lokacin da yake karuwa ba wannan aiki in ba kai kasa akwai mai yin wannan aiki kuma Allah ne ba ka ganin lokacin da abin yake kara girma kuma kai kasan girma yake yi gero nan tun kana tsinka shi kasa kasa har ka zai gashi ya dan fara taso har ka yanka tsuguna sai an ce ina kake sai kai wata rana in zaka shiga ma sai ka dan buda matarakiban yana hauhawar juna yana karuwa ya kara kara daya na biyu ya zare kai ya waye duka duk wannan aikin Allah ya ce shi ne yake in baka san wa yake ba shi ne wa min nakhali min taliha kirwanin daniya daga cikin da bi ma Allah ya ce wajen hudar su hudar da bilo an gane hudar da bilo izikin nan kaman abin da yake fitowa kuma a jikin shi sai yaya shi ma za ga Allah madaukakin sarki shi yake fito da shi ya sa masa yayan wani da bina za a gan shi mai tsawo ne in ka ce ga ƙarshen shi ma sai hulaka ta faɗi sai an yi dabara za a hau a yanko ko da dai makamata irin haka wani kuma kawai in ka je gindin shi da hannu ma za a kama ka tun yana ƙasa sai ka tsugu da ma za ka cire yayan shi in ka je irin su madina da gonakan dabino za a ga dabino nau'i daban-daban iri iri ne sun fi kana ɗari wallahi dabino da kace gani kala kala ne kuma allah ya wa dabino baiwa abinci ne mai albarka za ka iya cin shi ka rayu idan kana cin shi lokacin da ake yanayin sanyi kuma sanyi bai cutar da kai idan kana cin shi lokacin da ake tsananin zafi zafin bai cutar da jikinka kuma yana sa maka albarka a cikin jikinka yana magungunan cutuka daban-daban kafin da ya sa maka wata illa to ya warka maka da illoli da yawa itace ne mai albarka amma saboda kiyar da kafirai suke za ga kafiri bai cin dabino bai ma sayan shi kuma bai kasuwancin shi da ya kasashen arna na makwabta ba kamar najeriya za a ga da biro arna yana sai da shi ba su mace shi kan suke ba abinci su da abincinmu ne na musulmi amma mun sai ga muna cin nasu ko ya ka je ka shanye musu gesu ko kai mara hankali ka shanye musu kwayar su na kai na kwaya kada ka ce dabino ka shanye musu tabasu nasu ne wannan alkabi zatu wasayibuna ayyuna mummuna shi kamata ya amfani da abubuwa na ci na sha wanda suke kabi mummuna amma kai tayyib musulmi ya kamata abubuwan ka zama to kai ma masu daɗi kake sha madadin ka sha sigari ya ka sha bambo wanda aka yi ta da dabino ko da wani inabi ko eh mana ka tsotsa ko ka ci dabinon darat ya ga su ba sa cin nan ba su amma mu cin yana mu shan yana su kuma wanda rashin tunani Allah ya shirya da mu amma ba mu sufa can wa'ancan masu shi eh mu kan ba ma ci ba ma sha kuma insha Allah namu namu ne nasu nasu ne hayar jirgin kasa daban hayar jirgin sama daban wannan shine musulunci ka san me naka me nasu to su ma Allah ta'ala shi yake fito da wannan wajen nati min alab da wasu gonakan kuma za ga inibi gidan su me yake sa inibi ah rezon ba Hausa ne to rezon ba da wani suna ha me sunan shi da Hausa inibi babu hausa ne a ko a larabcin ma irin wanda ya bushe da ake sa irin da ke tsammani ko gashi nan kuma ɗi mana kwayar yanzu yaran faran shi ko yaran su makaron shi muka fi yawa abubuwan mun fusa su da yaran su ko yanzu ba wani zai tuno ta ne ba kuma na faɗa ba amma kamata mu samu mai suna inib larabci ne idan ya bushe a ce mai zabib ko? bushe shan inibi to haka yanzu musa sunan shi ba to razon ki razon ko rezon nufin ma iya ba gaskiya amma na tabbata akwai sun ya kamata mu samu eh to wasu gonakan za a ganin su Allah ya arzuta ku da wani saboda kamar duk wasu itace Allah amma sai Allah yake ambato masu daraja wanda in kana da su kage inubkin nan da ake magana ko razan kuka ce ko to ka kiran shi guda za a sayar shi wajen nawa kudi da yawa ne ya da kima da daraja kaga da binin shi ma haka nan to Allah sai yake ambatar waɗansu daga cikin masu kima wanda idan Allah ya arzuta ka da su kai alhaji ne kai mai kuɗi ne idan ka shimka su suka yi kuma a wancan lokacin su ƙur'ani yana sauka sun san kimar waɗannan abubuwan da su ake yin abubuwa na more rayuwa har ma giya kafin ta zama haramun da dabino da inibi ake yin ta mai tsada da irin wanda yanzu su wancan suke sha tasu za a ga kwalba ɗaya wajen wajen jikar akwai giya da kwalba ɗaya yan litir wajen jikar ɗari uku ne kuma ka ga musulmi ɗan musulmi ya sha kai wannan ya ji tsoron allah wallahi kwalba ɗaya ɗari uku mun da zuwa ta otal wani ce magaga wacce ke ta kwalba ɗaya wajen ɗari kuda ɗan kai ta kuma yan nijar suke wallahi ya ce yan nijar suke shanta hawa da su aka manya-manyan nan ai ka san yake maki mako yanzu mushallar kwallon da ke samun sara ke shi na wata ɗaya da kyal ya an yi demuwa ya iya zuwa shawarar kwalban kai ma san yake maki ma mana sai yake maki ma ya ba samun kudin da ba halale su ba to Allah ya shirye su ya shirye mu gaba da to shine wannan gonakai na inibi wasu zaitun akwai su gonakai kuma na zaitun ne zaitun da wannan shi mai sunan shi da hausa ko shi ma olive za ku ce ya zaitun larabci ne wata ne wasu zaitun ba ba kurani ba ne ba akwai wanda abubuwa hausa ta yau baka ga hausa ta da ta yan birni ce ba ku sa hausa yan birni ba in ga sa hausa gangare a sai gaje kauye amma dan birni shi bai yawa hausa ruwa ma bai yawa shi ce ruwa in zai ce hura sai ce fura wani hausa ce a hausa mace mara zai da hausa gangare ga komi akwai bakin da ake daura shi da shi hausa yan birni ce rabi hausa rabi wani yare can da ba ya kalmatsa kawai mutum ya ce shi ba haushi ne sai ya fara maka faransai a cikin magana sai ko ya fara hausa kawai ta tushe wai hira faransa zai karasa yaran waɗanda suka zo suka zalunci iyayenka da kakanninka a ce wai shi kafi iya saboda yaren iyayenka ba kabilanci ba ne amma ya kamata mu iya namu ba gaskiya ya kamata mu iya namu amma ina wani sai ka rubuta mashi hausa ya kasa karanta takel wani wani lokacin da zai tambaye shi ne muro na wani ya zano da turanci turanci ingilishi ya na kyara shi na ce mika ce kara mai wata sun da hausa za ka wallahi kasa yi nemaron ma'aifin shi ne zai bana amma ba iya shi da hausa ba ya bana da ingilishi a gani 0s0 yy da ya kara na shiru na shekara na ce a da hausa gami wallahi kasa yi haka wani ayyar da kwakwalwarmu ne da yarenka baka iya lissafi ba a wani abin kumya ne ya kamata mu yi kishin namu ta mu dawo karatunmu Allah ya ce waɗannan azaituna wa rumman da rumman kuma shi ko mai son shi ko shi ma ruwan ni ga na rumman eh duk ba mu da su gaskiya amma kita da wajen agadar duk suna yin su daga baya ne gaskiya itace ne gaskiya ne gaga mun samu lauyanmu na wasa ko Allah ya albarka mushtabihan wa gaira mushtabi akwai masu kama da juna wadanci akwai wanda ba su kama da juna wani sai an dafa ake cin shi wani ana cin shi danye wani za a iya dan kwada shi a kara mai wani abu wani in kara mishi wani abu ai haɓa ce za ga wasu na da kama da juna duka wannan Allah yake yin su ya Allah ce unzuru ila samarhi iza asmar ku kalli lokacin da ya yi ‘ya'yansa ba yayin da ɗiyan suka dana ku diba abin sha'awa mala irin wannan jardaki in kana da ita lokacin ‘ya'yan suna kure suka koma ‘yan kaga ya kake ga lokacin da suka dana wayan ihi suka yi takwan-takwan suka kai lokacin a yanke su ya suke baka sha'awa a lokacin kai mai gona ko kai mai sayan su ya ga wannan ‘yan sai su kawai za a ci riba wannan arziki da wannan inda sai na kai gari kaza an shi ke da na warke abin sha'awa Allah ta to inna fi zalikum wannan da kuka gani an yi a cikin garka ko a jarram shi kanshi ma la ayatul liqawmin yu'minun aya ne ga masu imani arziki ne na Allah ya baiwa bayan shi shi yasa duk wata hanyar arziki a cikin alkur'ani sai ga Allah yana magana akan noma ne noma da kiwo yawa Allah ya mulkai ko na wasa ma ka dan rike a gida ka samu wasu yan bahon ka da shinkafa ka cika da rere kai ka cika fam litar ko bahon shinkafa guda 20 ka cika da fam litar ka shafka ka rika ban ruwa ga mamaki alaba mamaki a kowane bahu ɗaya ka samu kiloluwa masu yawa kusa kana haka suke akwai kusa da ba su da guri fa gada fa ake a kan ruwa a ji a karare a shimfida a yi shimka kuma a yi noma mu ga shi nan a gidanka ba inda za ka kula wala sai ka samu abinci mai yawa da da irin su tumatir nan ka rika shimkawa a gida ana dan miya da shi wata ana dan kudin laka da gidanka eh mana daidai wani tattasai duk suna yi fa mu ne je kasar mu kana yi shimka abu ko ba taki yayi amma ba ma iya daidai ka miya wallahi aka rihe bo da can da can da can ina tsammani a wannan satin miya ya ta kasa hawa saboda mun kasa yi sai an kawo mana daga makwabta kasashe makwabta kuma komi yana yi don abin da ka shirka a ƙasar na wala sai ga yayi ba ya kasa taki ba amma ragunci bai iya ba mu dama mu to Allah yana zana mana waɗannan su ne hanyar samun tattalin arziki na al'umma kuma arziki na halaliya kuma arziki wanda yake mai kyau kuma idan aka same su za a samu abubuwa natural yayi a ce ka je ka sayi na kwanko ko wanda aka yi shi a wani guri baka san wa ya hada shi ba dami-dami aka hada wani abin da aka haɗuwa kama inda ka ga lokacin da ake hada shi ba za ka ci ba wani suke hada shi ba su da addini kazamai ne ba tsafta ka kuma naka idan ka samun za ka tsaftace shi amma ka ga kullum mun dogara da na wasu ya kamata duk wanda ya samu damar noma da Allah yi duk duniya babu aiki wanda yake da lada kamar noma shi yasa manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yake cewa wanda yake da abin shimkawa a hannun shi ko da ya ga za ta shi alkiyama yanzu ya shimka sahabai suka ce annabi ya kudaita da su shimka ne ya zabar da su noma saboda albarkar shi da kuma ladan shi a wajen Allah duk abin da ka shimka shi idan wani kwari ya zo sha inuwa lada idan wani kwaro ya ci ganyen lada har ma barawo in yasa ta hadisi ya ce barawo in yasa ci kayan naka lada za a baka ladan ya sace ba kuma ga ladan hannu za a biya ka hakkinka da hakkinka da ya dauka ranar kiyama ba abin da amma sai mu zo mu yi ta sayan kare mutum kare wajen ɗari a cikin gari bai da ko eka ɗaya ta noma in ka kashi ɗan kasari ne yadda aka kuɗi a sai abin talakawa an jima ya hudu sai da mara da ya hudu wannan kuɗin aje a yi noma mutane su samu aikin yi shi ya samu albarka noma ya ba na talaka bane yawancin talaka zai noma ina ya gama ruwa a jikin shi na noma gida yake da yunwa masu kuɗi kamata su rika noma a sauran kasashen duniya a cikin kartakin mutum an ga an rubuta manomi ne babban mutum ne saboda talaka bai sai noma ba ko mai arziki ne mukuwa daga ya rubuta wa kamar biya a kartikinka ai kun san gabar ko ko aiki yi bakara wakil ne mafi karkanci da alaka ji wani abu turka izan kisma tarzanza wani wani irin takayiri ne manomi ai babban mutum kenan amma mu da kaga an rubuta me ake faɗi mata yaran nasu mala la ilaha illallah a kartikinka to kai ba kowa bane kenan wai kusan mai baka ce duk ita da duk tsarin faransa ne wallahi Allah ma da tsarin ah da iya mara kakanninmu da bi suke kama kansu wala za ga gonan nan da ita ake aure da ita ake suna idan an yi mutuwa a cikin abin umarnin gona za a taso idan za a je kasuwa a sayo yaduna a yi ɗinkin sallah da abin gona ne kuma a shekara ana cin abin da aka noma a gona duk haka iya musu ka rayu yau fa idan ka ce kai ka tara manoman cikin 100 ya ka samu 20 wanda abincinsu zai wata shida suna ci sai sun gama da makaroni da shinkafa abin da irin dama da yan birnin ne noman baya yi ana jira kawai project ta kawo taimako ya yi haka ne wallahi da an kishe musu ciyar da taimako yan kawai ba sa yan noma yasa kuma da ya zama babu taimako to dole ta barada dole ka bar gida ka ta yi inda kake jin karan bindiga wai ya yi sauki da kasa ku amma walakanci a cin mutuncin ka kai aikin ma a kibiyan ka an kai magana a halbe ka wanda haka ya yi masu sauki da ka zauna a garo wala da duk iyayenmu da noma da damtsin su suka noma arzikin su su yi gida su yi da irin su wake wanda ba sa shi ma cikin kayan abin nan kamar wani nafila ne a cikin noma akwai abin da ba na sai da bane kawai na ci ne kuma haka suka rayu zaka tana gida gaba daya kai wani mutum ma amfanin nashi ma na shekara sai na shekara ta tara wani shekara bai za a samu dan uwan shi zai ce mashi zai ce ga gona ta harin buna zai ka dauko kawai kuma wallahi zai ya dauko kawai yana ci gaba da harkar shi ma hankali kwanci ya zuwa kenan mun samu juju ya halittu ci gaba muka yi ko ci baya ci baya ne mana tunda to kasa ce ba ta iya noman ko kuma ne ba mai iya komi akwai babu tsari ne idan muka sa yanzu waɗanda suke gane suke zuwa suna noman rani a gurare daban-daban ba a samun ci gaba ka je ka san da ke gani za ga an ce maka wannan ya noma ya ke ce mata wani magariya ta na ga mutumin da bara ake ta yayin magariya ta miliyan goma magariya wannan manyan manyan nan ya ke ce mata me da sayan family style da kasa fi gane wannan yara family style eh ya yi family style ta miliyan goma kuma da za ka samu wani yake cewa duk shekara yana yaro na wajen miliyan uku yaro yaro wannan ba nan ka san marari an ci gaba ko ba ci ba to ta yaya ba za mu dage ba amma mu wai matashi kunya abin kunya ne ma wai je a ce yana da gona ko yana noma ya je samu kuɗi 600 ya sayi moto ya rika gudu da shi ai ya karya shi amma ba ya zuba da kuɗi ya noma ba tunda can kila ma da ya je ban ruwa da yawa mutane a gonarsu ko ya yi kiwon kaji ya samu wani kuɗin ko ya hausa dutse ko ya aikin lebura amma yanzu ya abin da zai zama alhaji shi ma a ƙasa sa'a sai dan yanzu kuɗi ya kare ya kare da mutum ya tsira ya koma wannan wani irin tunani ne matasa mu ta yaya za mu ci gaba haka zama mu musulmi ne ya kamata mu kama kanmu mu yi abin da yake ya dace da addinin mu wanda zai ba mu hurriya da inci mu bauta ma Allah a cikin nutsuwa mu je mu samu aljanna to irin waɗannan abubuwan ƴan uwa sai muna dan wayewa muna dan kwatantawa duk wanda ya samu dama da Allah ya dama wala za ga an samu ci gaba to shine Allah ce duk waɗannan aya ne li qaumin yu'minun ga mutane masu imani Allah ka samu daga cikin su sai Allah ta'ala ya ce وجعلوا لله شركاء الجن وخلقهم وخرقوا له بنين وبنات بغير علم هكذا سبحانه وتعالى
ubangiji ta عما Allah يصفون yana wa mashirkai raddi a wannan ayar wanda suke bauta wani tare da kuma bautar Allah sun bauta wa Allah amma ba shi kaɗai ba sun haɗa shi da wani a wajen ibada eh sai muna bauta Allah muna bauta gumaka me yasa kuke bauta musu ma na budu hum ila yuqarribuna ila Allah zulfa mun bauta musu illa dan mun ga su suna da matsayi a wajen shi ne a ranar kiyama mun je su mana iso su kusantar da mun ba mu samu dan albarka a wajen shi wadda shi ne hujjar mashirkai Allah ya musu ratti suna sama Allah kishiya Allah ce wajalu lillahi shuraka aljin suna sanyawa Allah kishiyoyi cikin aljanu yana bauta ma Allah kuma yana bauta wa aljani aljani na bashi doka da oda ya rabi duk galibi sirce sirce da kaje ga ana yi to abun baya tasiri sai aljani ya bada wani umarni an yi ai aljani ko umarni ya baka da qur'ani kada kai sai in akwai alqur'ani da ta ce ai haka nan aljani ya zo ya ce maka shi shi aljani ne ya baka asiri ka yi da aya kaza Allah ya karkai yanzu ka je zuwa ga shirka sai in akwai da kai saurara bayanin da ya ba ko a mawarki da ko a mai to sai ka lissafa cewa akwai wata alkur'ani da abin ta yi umarni da ai hakan ko wani hadisi manzala ta wannan tana ma yi sai ka yi aiki da shi abin huraira ba an sa shi tsaron zakatul fitr ba irin wani lokacin da azumi an tara zakka da arba talakawa kawai yana tsaro ya gawar mutum ya zauna takwas ana cika abu ya damke shi sai munafikin Allah Allah ya kama ka yana kai gora annabi ruha mana asiri kalka kai ne wallahi iyali ne gare ni na buga na buga shiru na rasa inda zan samu abin zan kai ma yara yanzu shi na zo na- da in taba na wani ga da sashi na Allah kaji siyasa a gurin shaidani ko bai san shaidan bane da ka taimaka mana kalma mun asiri ce jika har sabai akwai tausayi amma kana ƙara dawa duk to shi kenan gari na wayewa abu fure da kafin yayi magana sai manzo Allah ta mishi me ya faru tsakaninka da mutumin naka jiya sai ya rasulullah a- a- shi Allah ya gaya ma ko ai wallahi ina nan zaune ina tsaro kawai sai ga zo ya fara kwasa yana da kishi nace yau sai na kashi gurin ka yace rufa mashi asiri yana da iyali ya buga ya buga shiru ne shi yasa yazo daidai sace na wani gane sace kayan Allah eh tunda cikin ad-darurat zabiqul mahdurat ko ko ba haka ake cewa ba so gyara abu yawa da haka yana suke shi yace ƙarya yake dawa zai ya ce ba zai yi to wallahi ƙarya yake sai ya dawo abu hore yace da annabi yace zai da wallahi na san zai dawo na kan ba magana ba yanzu na ƙara labewa tsab ana nan kawai dam dam hallo sai gashi sai da zai hawa kasa ta kai ya muke da kai jiya munafikin Allah yace da Allah ya rabu da matsalar jiya da ita ce yau kai ka san dai mai iyali ya zo gida babu babu cin yau ban na gobe kai ka san akwai matsala ko wace ina sani to da Allah ba mana asiri da in taba kayan wani gara in bonan taba na Allah shi yasa na zo bana kara ba ba ka ga zo eh to shi ke da jika abin wani to sai irin nashi Allah sai suke shi gari na waya je gurin manzo Allah me ba ne ce wallahi ya dawo ya ba aikin Allah na ku damke shi kuma ya saki mun magiya wallahi to sai shi ya kama ne yace dai bai kara zo arabi ce kai yake sai ya dawo wallahi sai na san kun ba innahu sa'ud wallahi dawo sai ai ba magana bacci ko Allah na uku sai dai da mu yallabe can da ya ya zo sai gashi fa ya zo na kwasa yace a to hoyo ho kare ki ta kare kai dai kai biyu na uku a haiza ga gurin annabi Muhammad ya dinge magiya ya zama abun tausayi amma wani ne tausayi bai ce to yanzu abin da nake so da kai yanzu zan baka lakani duk abin da ka aje shi idan ka karanta wannan lakanin aljani ko mutum ko ɓarawa ba zai kusanci abin ba ya ce mai raƙar ya ce atar kursi za a karanta kawai allahu la ilaha illahu wa al'ayyar kai da ya kai ƙarshe ta taɓa wannan su ga sabai da samu a ba su romo da ya zo daga allah su duk abin da yake daga allah daga annabi to suna kwaɗayin abin kwaɗayin wannan alheri daga allah sai sa amma kuma yana shakkar to wannan abin da hudu aya ake da shi duk da bai san waye ba fa amma dai tun zai kai gurin mai abin a can awarware matsala ita je ka ya zama ce mai ya faru ce wallahi ya dawo na ku damke shi kuma da gaske na yi amma ya yi wani bayani ya ce mai ce ya gaya min wani abu ya ce duk abin da zan ajiye idan na karanta atul kursi kinan allahu la ilaha illahu wala hayya ya karanta har ƙarshe ce to allah zai tsare wannan abin aljani ko mutum ba wanda zai zaɓi wannan annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce mishi wato makaryaci ne shi amma gaskiya ya gaya maka annabi ya tabbatar da magana shi na ga ce kudul haqa wala bi shaytan idan magana ta gaskiya ce ko shaytan kasan ya faɗi rike ta kage shaytan ne amma annabi ya ce mishi abin da ya faɗi gaskiya ne ka rike shi yace wai ka san ma waye baje kuke wannan muhawara kwana uku yace Allahu rasul ai ho ban san waye yace fa innahu shaytan ai shaytan ne eh shaytan ne fa yace amma makaryaci ne amma abin da ya faɗi baka dana menene gaskiya ne aiwa kenan da abin da ka san gaskiya ne kowa ya fara alhikmatu dalatul mu'min kamar sanin lokaci in ta fara inda kake zaka ce a baka dauka ba sai ka je akai ta zo na wanda kai ba da gado eh shine duk abin da hikima dalatul mu'min kamar bataccen dabba ce ta mutum mai imani ta ce ta bace to din da ya ganta kawai shine mafi cancanta ya dauki kayan shi sanin lokaci ta fadi muna tafiya sai muka ganta muka gane sanin lokaci wa mutum ta dauke ta to kai da abin na gaskiya ne karkace daga bakin wani ya wuto kowa ya ɗaukar shi kaɗa baka shi wanda shi ne abinda musulunci ya karanta da muya jama'a a ga shaidan ne amma ya faɗi ne ya faɗi gaskiya ka ya sa mutum shaidan ne amma ya faɗi gaskiya to karkace dan yana wane shi abin da ya faɗi baka aiki da shi a inda ka tabbata da gaskiya ne aiki da shi to idan aka ce shaidan ya bada da umarni a mafarki ko a yayin ce ayi kaza idan kaga umarni ya dace da nassin alkur'ani ko sunna sai kai aiki da shi shekul islam ibn tamiya Allah mashi rahama ai sau da yawa yakan ci karo da shi ta bangaren rukuya da ilaj sai ya ce kai kaza sai ce zan yi ne dan Allah da manzon Allah ya ce ai ba dan kai ba a gani ko kamar yanzu mutum saboda dan ka da girman ka sai ce in dani ne karka fita ka fita dan Allah da dan girman Allah ne amma in dani ne ka tsaya saboda kai yayi jiji da kai ya zuga shi kenan yace to shi kenan wata dan ne kaga shi ma ya fada da fanda kuma zai iya ma shiga shi misali wannan wani babi ne daban ko almahim dai duk abin da zaka yi aiki da shi kowa ya bada nakarin to sai ka bincika ga akwai shi cikin alkur'ani da suna dama wannan tana maka yi ka san zai baka nakarin shi bai ma san daga zaka ciro shi ba to kai mai ilimi mai addini mai aqida sai ka aura idan abin ya dace nasin qur'ani ko sunan manzo Allah sai ka aiki da shi idan kai kuma gargajiyar shi ce kawai ma'azala biya musu na to bar mishi kashi dan karka fada da fondar kamar irin nashi eh saboda ka san wasu kawai su gaba gadi suke ba sa bar mata roƙon Allah da shirka ga Allah to Allah dai muna roƙon shi ya tabbatar da gargama kan imani da tauhidi to shine Allah ta'ala yake ba mu labarin su mushrikai yake musu raddi akan suna sanyawa Allah kishiya wa jarulillahi shirka aljin suna sanyawa Allah kishiyoyi cikin aljannu eh su bauta ba Allah kuma su bi umarnin aljani to shine wani musun ba sa bauta aljannu ce kuna bauta musu tunda suna ba ku umarnin ku yi kaza ku yi da abin daga an yi galibi a bisa harkar tsubu to umarni na aljani wani ne aka ba shi wani lakani zai taimaka aka ce amma kai rai gaisa da kwasa ya je ya yi dawafi in gaza kacin salawa da ya haɗe kacin salawa da ya kacin salawa da ya kacin da ala karima tun daga na an zura shi yan tsubu sun mai tsaya eh amma wato aka ce kai gaisa da kwasa ya ji ya gama dawar kai ka zauna ko umarnin shi na ta amin haka suke wallah matsaya ta yasa ga wasa a ba su da kira ce sun yi zina da yesu ko su da su yi ko da ma'aifi yesu ko sun yi zina da mahaukaciya duk wannan bautar shaidan ce da kayi wannan daidai kake da kai da bautar shaidan shi shaidan ba zai baka umarni ba sai abin da yasa zaka je jahannama darat eh kuma duk wani ana samun wannan umarnin a bakin wakilansu ai kun san wakilansu ko baukaye da malaman tsubu a ce wannan abin baya kaza in yi tace ne sai a ce ba a sare shi da daddare ko sai an ji daga share yamma ko sai an watsa mai hatsi ko sai an tsuguna eh ko in za wannan laya ce in za a daga zai ko iri ne sai an duka amai da hannu ba za a tufka shi duk umarnin shi dan ne wallahi duk wannan sanyawa Allah kishiya ne musulmi ne wannan kawa Allah kishiya duk kuma galibi abubuwan da muke cewa a bari za ga suna da alaka da wannan abu ba darat ake yin su ba ta yi wani kulumbota to wani shi ne sanyawa Allah kishiya daga cikin aljannu aljani ya ba da umarnin ayi abin haka sai ka yi to wani ka saba Allah kishiya ka bauta ba aljani kenan wa karaku lahu bani da baratun bi gai ido ga kuma abin da suke na kirkirar ƙarya wa Allah na Allah na da maza diya maza kuma yana diya mata so suka ce Allah na da diya maza yahudawa da kiristoci وقالت اليهود عزير ابن الله وقالت النصارى المسيح ابن ubangiji ta الله ala ce yahudawa wa qalatul yahudu uzair ibn allah yahudawa suka ce uzair dan allah ne kaga sun dangana wa allah da kuma dawa namiji wa qalatul nasara kristoci su kuma suka ce me masihu ibn allah isa almasihu dan allah ne kaga shine wa qaraqu lahu banina sun kirkira ma allah yaya maza ha kuma banatin da kuma waɗansu masu kirkira ma Allah ‘ya'ya mata su ne mashirikan makka a lokacin da suke bautan aljamiyakita mala'iku kuma suka ce mala'iku mata ne kuma ‘ya'ya ne ga Allah kaga anan gudun wajen da mala'ikata ina sako za in yi da wurin mudunihi illa ina sandai wai da wurin illa shaitanin marida to duka waɗannan Allah ta'ala yana kalubalantar masu wannan mummunan aƙida ta shirka ga Allah su danganta ma Allah ɗa uzairu ko isa ko sai malaiku ɗiyan Allah ne sai Allah ya ce subhanahu tsarki ya tabbata ga Allah tsarki ya tabbata ga Allah wa ta'ala da ɗaukaka amma ya sifuru da abin da suke siffanta Allah da shi wanda bai dace da shi ba Allah ya kare mana shirka ga Allah sai Allah ta'ala ya ce بديع السماوات والأرض na'am أنا يكون له ولد ولم تكن له صاحبة Mm.
وخلق كل شيء وهو بكل شيء duk عليم Allah yana gaya mana shi waye idan muka sama Allah ba shine badi'u shine wanda ya kirkiri ko ya kagi samawati samai guda bakwai ba gani bai a gurin wani yake kwaya idan mutum ya abu wanda bai bai gani ba wani yayi yanzu kaga idan kaga an tsara gini ko to architect da ya tsara akwai wani gini da ya gani irin shi ko da ya modifan wani abu kwaikwaya ce yayi an gane ko shi metin masun da ya yi wannan ginin akwai wani irin shi da ya yi ko wani ya yi kwaikwaya ce ko da ya dan juya wani abu haka za ka samu duk abin da ake yi kwaikwayo ne yadda wajen kwaikwayo ko a ƙara ko a rage to shi allah badi'u ne shi ya kirkiri ko ya kage sammai bakwai bai kwaikwaya bai kwaikwayo kowa ba bai gansu gurin kowa ba haka ya kirkiri ƙasa har ƙasa ta bakwai gaba ɗaya nan ma bai gani a gurin wani balle a ce kwaikwaya yi subhanahu wa ta'ala to da allah mai wannan sifa anna yakun lahu ta ya za a samu cewa allah na a ce shi wannan yana da ɗa? ai ba shi da bukatar da bai bukatar gudunmawa kowa mu mutane ke da bukatar daki da ya taimake ka a duniya ko a lahira ko to shi Allah bai shi da wannan bukatar dan shi as-samadu ne kowa yana da bukata wajen shi shi bai da bukata a gurin kowa subhanahu wataala haka shine badi'u samad Allah ya kullu ta ya zai samu a ce shi yana da walan takul lahu sahibatun ubangiji tabaraka wataala ba shi da mata dan shi mata wani abu ne wanda ake hada shi da jinsi irin to shi kuma Allah ba shi da kama walan yakul lahu kufuwan ahad ne. babu wani abu kwatankwacin shi balle a cikin kwatankwacin nashi a samu matar shi bayan wani abu da yake da kama da shi ko jinsi irin nashi subhanahu wataala kaga da aka yi namiji na sa sai aka mai mata shi mai saniya jinsin su daya da aka yi raƙumi sai aka yi mata shi mai taguwa jinsin su daya ne da aka yi zakara sai aka yi mata shi mai kaza jinsin su daya kai da aka yi ka goga kai ma sai aka yi ta irin ku daya ko ba ka ba wata jerin taka to shi Allah ba shi da wani kamancece ne balle a samu cikin kamancece ne ya samu daidai da shi ya yi mata babu eh shi kawai shi kadai ne ahadin samad alladhi lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad amma kaga duk iskancin dan adam yadda yake shiga ya kirkira wata halitta wannan sifa a ba kun suka cin yasi Allah bane da lam yalid wa lam yulad shine shehu in yasi shehu baka aiwa ba baka ta aiwa ga gariya ne ko ba haka ba ha Ya'yan shi wajen saba'in ne suka ce.
to kuma zo an ce mai hawa kenan duk shagu ne ko duk san yadda nake na shagu ne ko mene ne ina abin tambaya na tun da bai hawa ko ai hota shi ma da aka yi ƙarya ne shi kuma ne zo ya waka yace wasu sun ce shehu Allah ne yace wallahu she wallahi shehu yahi Allah wala ta yahi Allah ubangiji ko ta yahi Allah kamar an gaskata da shehu ne aka wuce a matsayin Allah Allah da kowa ma zai iya zama Allah shi a ganin shi yan fara kenan waɗanda ma ake ganin wai musulmi ne wa Allah suke bauta wai wani ba gane fir'aun da su ba a gane fir'aun da mana wani wai yace wai duniyar ba da shehu ya bai Allah ya kasa yana neman agaji ya taimaka mishi eh wani mana bai wani iskaci sai bakin mutum na abinda ya saba wa hankali ko dabba ta yi wani abu ko tijaniya suke ni ban taba jin sun kama sunan shehu a ina ba su ba a ilmanci suke yin ta mu da muka ga wayannan din yan kwaya ne galibi eh da kwaya ne ake abin shi yasa wallahi kama na abin sai da kwaya mana ba ga wasu yin sallah ba kwanan nan ba sun dauka bidiyo su watsa Mun sallah.
eh Allahu akbar kin zace Allahu igyas barhama kin zace ko min namance ba barhama akbar shine ruku'un da tsayuwar da wannan kaga kuma akan hoton shi ake wannan kai ka sanar ya sha mugun kwaya ko an kwale wallahi kai da kaga mai ka sai ya kwale abinda zai baka mamaki kuma shugabansu manyansu ba sa musu magana suna kallon su suke yi yau abinda ya sa an rubuta iskancin ne a takarda in kai magana shehu sai a ɗauko a ce tsawon littafin shehu wa da ne kawai ka ta ta abin da ya ce daidai ne kuma a cikin a gano makaranta da yamma addini wallah in ba ka sai ga ɗanka a ciki kawai Ah, kana mamaki yan uwa ahlus sunna a garin nan nawa yayin su suna tare da Allah a sanin garin akwai Allah ko akwai da hakika shi Allah ne daga ta tare mutane dubune ne a gurin shi a garin nan fasan da na akwai su mun zauna ɗaya daga cikin ɗaya daga cikin dan wani dan uwa ahlus sunna mun fa gura masu sunna ce kawai annabi ga dariya ma yake Allah cikin yake kawai ah ba gani wallahi a nan ɗin garin wani aka zaka ce baban shi ba ba da lafiya zo gada shi ko magana wai wurin da yake ya wurin ma kasa kaka yake shi wurin da aka ma shi a yana jin zai wabin lahilazi wabin lahilazi wabin shi ne wurin kan kuri dariya an yi ne fa a nan garin kuma aka zo aka ce uban ya mutu Allah ya ci gaba da wurin shi san da ya gama ya ce shi uban tausayi yake ba shi saboda ya mutu akan wata akida ba tashi ba ko gidan bai ji a nan garin fa muna wasa ko saboda duk wata hanyar da ka zo da tabbata an kai kira za ka samu masu amsawa akwai matan aure akwai matasa akwai da zija tare da shi yana nan garin nan kuma an kyale shi mun kai kuka shi gurin saraki da gubernar da duk a da a lokacin yan siyasa nan dai ba sai komai a kai shi ba yanzu yana nan a sake a sake mai mai damana wallahi akwai shi sake sake da da da da yana nan kuma daga Najeriya daga ana kafin ziyara shi Allah ne wa akwai wannan wanda yaje yake yana san gidan shi ya ce shehu yake zaka ce waye shehu da yake da zaka ce Allah zaka ce wallahi ma eh shi ke ga mun da yaje yana san gidan shi yana nan a garin nan kullum fada shi cika take to da Allah idan mu karantar mutane sun san aqida ingantacciya ba ya fi tsamani yanzu da Allah mutum ya san alqur'ani ya san sunna annabi Muhammad in ba tsinan toba ga yaje ya bi wannan yanzu mutum ya san Allah zo bu wannan ya daga cikin ƙa'idar shi ban sani ba aka ce wanda suke tare da shi kin akwai masu adaidaita akwai masu yan kabu kabu fasin da kan kafa dan ka dauka da fara nashi ne ta wannan hanyar ke samu kuma saboda sun imani karamar shehu dole sai ka bai san ba ka dauki fasin da ba dole za ka kullu kudin ka wannan sankare na wari a nan garin fa. kuma yana shi kutar shi a ƙauyuka suna suna fara yanzu ba garin da ka je a ƙauyuka na illa akwai yan hakika nan a wani ƙauye muka je wani in suna tare haka kamar taron mu sai shiga ya wanka sai ya ɗora kayan shi a kafaɗa ya fito ya fita gurin su zur wai in kace ya wuce zai ce a kai ne ka kashe zurba zurba ne
wannan ba iya zuwa a yaƙi su da kashi ma wannan mutane ba ya yaƙe su da kashi akwai garin ɗaya mun yi masallaci da makaranta don mu yaƙe su kuma alhamdulillah an ci nasara da yawa da suke kan hanyar sun bari amma ka san me aka yi manyan garin da malasta suka ce ya kamata a hana wa'azi da ake a garin ba hana wata iska iskanci su ba amma mu namu da suka fara wa'azi ta aka hana su in baka sani baka jan da ake ciki ba yaƙin su da kashi kawai a karantar da mutane addini na Allah da manzon Allah kawai Yau, a dage kawai to matsalar mu ba ma iya sa duke mu cikin addini yau yanzu gobe kace kana so ka turo su masu da can gurin wa'azi ga mota na sai arziki kudin mana zai kai mutane can matsalar mu da muke cikin ka gani malaman mun saba da shan galas da AC yanzu in kace a ta yawa zan tuna a can gurin babu ruwan galas ba ka za kawai sai ga zata tawar da amur da ya ba zai ko ba haka ba to ya zami mu sauya mu ba da lokacin mu gaba daya maga za mu iya taimakon addinin mu kwato yan uwan musulmi daga cikin wannan haraka kuma wallahi ka gani ko duk da kitar wannan iska matan aure gaba daya diya suke musu sai a ce mijin ki ba sai da mawuzi in za ta yi zikiri ba da mawuzin miji in za ka zo gurin shi ba da mawuzin nan darajar miji ba ta kai ba in ya ce sai ce wani abu ki sake shi haka suke gaya musu wallahi duk kan wasu cika da ba ku kuna nan birni a kwance da ya kitar da kauye uku a cikin jihar da magana akwai yan hakika suna nan suna kawai baje kolin su suna bada kafasitinsu kuma suna bata yaranmu da matanmu kuma an yi shiru damar jahilci ya mutane waya- yawa damar duk matan na auren sun zama almajiran yan fina-fini waka da kiɗi to su kuma waɗannan daman a hakika ai waka da kiɗi su ne manyan rukunai ai. kuma komi in kai ba haramun bane ko uku kai lada za a baka in ka sha giya lada in kai zina ma lada ne kuma sai shawai ce ya yi maka sallama ba sai kai ba sallama ka gani suna nan suna ƙara ƙarfi a cikin ƙasar nan ba balle najeriya gasar sun ɗa'anti da sauransu duk daman daga duk wanda ya gani ma ya kafa ran daga can ya ɗauko na akwai wani garin da yan uwa suna karantarwa shekara goma sha uku suka je suka ɗauko hakikar nan kawai suka zo inda ake wa'azin da karantarwa suke zuwa suke zikiri amma da aka samu waɗansu daga cikin shugabanninmu ta suke za a yi rigima sun hana wa'azi sun hana zikiri shekara sha uku ana karatun addini ana karantar da mutan ƙwa'ayi da sunna amma saboda yan iskar nan sun zo su dama sun suke hana wai da aka daidaita wannan iskancin fa da waƙe-waƙe da kiɗa da karatun alƙur'ani da kuma fiƙin da ake karanta ta kai an hana ta su gwada mun gudu su a hana har ministar mun ji akan wannan amma har yanzu karatun da ba a yi kira su dama su suke a hana karantar da saboda karatun matan aure ake wa tafsiri a gurin ana karantar da su haka tana mace sama da 200 yanzu saboda shekara guda ba a karatun saboda su wani yan hakika su zo su fara zikirin su da iskanci su a gurin wai kada a yi rigima addini zama lafiya ake so a yanzu a gurin su ba addini ba ne jahilan shugabannin namu galibi nawa ne wanda suka san addini a cikin ayyan kaɗan ne wallahi yanzu da dama dama na aka samu gwamnan wani shiga masallaci yake so ya raka rakatar masjidiyarsa mai yake tambayar ga na kwanci shi kwanme wai nawa ake ita mai kushe lode ko eh eh saboda kuma ya kai ya fara yi ba dare ba ya shi ne kokarin mutum da ya tambaya gwamna ne bai san yadda ake rakatar yadda masjid yake tambaya nawa ne ya ce mashi doi da koyayi kyamara ta dauka manyan kenan amma alhamdulillah an ci gaba ya zama muna da ministoci wanda suke malamai suna wa'azi Allah kara kare mana su ya kara musu yawa mun zo ƙarshen aya ne ina muka tsaya shine Allah ya ce anna yakun lahu wa lam takun lahu sahiba ko ubangiji tabaraka wa ta'ala ta ya zai kasance a tayar da shi da ba shi da mata sai ce mi wa khalaqa kulli shay ya harci komi ne duk abin da gani illa atur rahman abda zai zo wa Allah a matsayin bawa ne wato Allah madaukakin sarki shi ya harci komi da haka kana kullu shahu bi kulli shay'in alim shine masani mai cikakken sani akan komi abin da muka yi da Allah kama mu lada kuskura Allah gafarta mana wa subhanakallahu bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh ah kalamance da a zuba mun gabatar da sallar isha'i mun aza gidauniya ta gudunmuwa da muke so miwa wasu bayan allah da aka jarabe su kuma alhamdulillah kai tsaye an samu taimakon mutane kamar jika ashirin da wani abu ko to mun ce dama mun bude gidauniya ne akalla muna son mafi karanci ta ke jika hamsin idan ma ta kasa mun ce za mu dora wasu a junanmu kuma da irin halin da suka shiga suna bukatar gudunmuwa kenan a wannan zaman namu ba ya kamata gidauniya na a kara tunawa mutane daga yau ne zuwa gobe muke so akalla kuɗi ya kai hamsin ko ma sama da haka muka ce idan mutum yana da abinci ma irin su shinkafa ba ko ne ko wani abu duk abin zai amfani su dai ana bukata a taimaka musu don sun shiga halin da ya kamata a taimake su abin da ke gidansu gaba ɗaya ba abin da ya fita sakamakon gobarar nan ɗakin su ya rushe rumfarsu a cikin gidan wanda da ita ake sana'a a gurin babu addiyarsu kuɗaɗensu tufafinsu sai wanda ke jikinsu da haka kenan masallaci ne kamata a fara kai gudunmawa kafin a ce wani yaka ala duk wanda ya fi karfin wani abu ya taimaka wanda ma ba shi da ya yi addu'a idan an taimaka wa a musu addu'a Allah mai musu gurbin kuma duka waɗanda suka samu wani dan wanda ya samu dan rashin lafiya muna fatan Allah ya kara mashi lafiya da dan uwan wanda abin ya dan girgiza shi ya samu suma amma da sauki mala haruna Allah ya kara mashi lafiya kuma Allah ya kara kiyaye mu gaba daya duk waɗanda suka samu asara Allah ya kara kiyayewa Allah ya tsare kenan yanzu ma kamata yan agaji su kara diddibawa ga wanda yake da damar taimaka taimaka kun ba tsaye da ba har zuwa gobe kuma muka ce ba irin taimako bane wanda za a ce kawai ka rago elbi ka san galibi wani an ce a taimaka gare ki kawai kai ya wuce haka a idan Allah ya hore ma mai aku dimil ka saka dimil idan Allah ya baka tsanwa jika biyar ka sa yan ɗari ma gare ka in kuma ka fi karfin biyan da elbi da ka sa su amma abin da kai karfi shi ya kamata kai yanwa kai zaman to kullum mu dauki dan in an ce taimako kawai dan wani abu ne yake bada kadan a wa ma taqaddamu li anfusikum min khairin tajruhu inda Allah kuma ma abakatin min shay'in fa huwa da abin da ka bada Allah ta yi zai linka maka da haka mu barwa kan mu rowa idan an ce taimako mu rika bada na kirki jama'a da abin da ka bada da shi za ka karba wajen Allah kuma Allah zai mai ma da shi Allah ya samu dace assalamu alaikum wa rahmatullah
Thank you.